أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi ya kaddara sake haɗuwar mu da ku a wannan lokaci na tafsiri na wata na Ramadan wanda yau dai muna biyu ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan uku dubu biyu da ishirin da uku ‘yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mu kuma ga mu dai a farkon wata na ramadan kuma a ɗaya daga cikin ɗakuna na Allah masallaci uwa musulmi ma Allah godiya Allah ya sa kana musulmi kuma da halarta wuraren aikin alkhairi domin uwa ita rayuwa yin da ake ta zo ta huce ko a banna ko alkhairi dole za ta huce a kowane hali ta same ta haka za ta huce lokaci bai tsayawa kenan watar ɗan adam mai hankali ya zamanto kana ribatar lokacinka yana huce ma a cikin aikin alkhairi a shuka ma kanka alkhairi gyara rayuwarka ta hakika domin rayuwa ta hakika tana gaba nan duka wani abu ne kamar hoto ne a nan za a yi rayuwa bakin abin da aka yanka maka amma ita ce kuma sakamakon rayuwa ta haɗa bada wannan shi ne abin da mutum zai wurin ciki amma da yawa wani daga iya jaje wata ya jiyo wata ramadan da shi a cikin masu zaki kaza kaza zai zo in ka tsaya kai tunani wani abokin da kudan wanka ba rawa haka da shi ga azumi wani bana babu shi babu shi ya kuma ga Allah kai kai sa Allah raya za ka yi wani azumin duk ya shiga ka ce ma ɗan lahira ya dawo ya azumin mai nan tuba ka ce ya dawo da ya ce zai azumin ko ko ha abada ya azumin zai azumin ha abada amma shi an yanke mai tashi kai an raya ka har zuwa wani lokaci sannan ma Allah godiya da yawan kullum na sha na ta wannan magana kuma haka take wallahi cewa imani isa ba za su yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani da neman lada nan yanwa cewa imani da wannan wata daga Allah umarni ne na Allah da neman ladan da yake ciki wala mutum iya irin wannan tunani a kan shi wallahi ya rage maka duk wata wala yardarka da Allah ya ce a yi ibadar Allah ce kuma da yardarka da wani lada na musamman wanda Allah subhanahu wataala ce a yi ladan da ya tattali ga mai azumi ba maganar ba hatta ne malaku sani ba ba mala'ikan da Allah ya gaya wa me zai ba bi azumi sai ka ji kuro kiran mutum yin wa idan iya da imani da irin wannan sakamako da Allah ya hudi wanda zai ba mai azumi wallahi yana rage ba ce ba wahala mutum kake amma da yana rage ma sosai wahala damuwa baka damuwa da yawa dan dama an samu dadiya a tabus kenan dama hanya ce ta samun wannan garabasa ne wallahi mutum idan yana da imani na hakika kuma yana mai neman wannan lada da Allah ya tanadi wala yana rage maka dukkan wata wahala kuma kai je kaso garinku ƙarya ɗaya na rana kaga ɗan ƙauye ko yan kasuwa ana kamun iya zuwa a tsakar rana ya kan kuɗi amma jin daɗi yake kuɗi yake kamawa imanin shi da kuɗi ya sa ka bai bai damuwa yi haka ne wallahi ko aka kun murna yake daɗi yake ji ya kama kuɗi ya bada ya aunawa ya aiki ko aka bai kama tsakar rana yake kenan kai ma wallahi imanin da abin da ke ciki yana rage maka duk wata wala azumi muna fata Allah ya amsa mana ayyukan ya samu cikin masu ayyuka na gari kuma ya amsa mana a yan uwa insha Allah ganin darasin mu na ƙarshe wanda Allah rama da ayoyin ƙarshe na jasiyat sutu jasiyat da muka yi tafsirin mu na ƙarshe na 2000 da na 1443 kenan ƙarshen jasiyat ne muka zo muka tsaya yau insha Allah za mu tashi fuskon ahqaf yan wa haƙaf gidaje ne na adawa su samudawa nasu a saudiya ne su a haƙafu na adawa gidan tsakanin yaman za mu ce a yau da ajiman da dairuwan ƙasashe na na golf amma tsakanin yaman ne da oman wannan yanki wata kakar sahara ce tara ke yanzu ma akwai ta illa kusan yau da gobe da gobe da aka waye gari wa'annan al'umma ne sanannu wanda a duniya suna alfahari mana shi da minna kowa aka tarjama suna alfahari wa yake bala'i da dukiya da wane ne amma yawan wallahi da aka waye gari a wannan duniya suka zamanto gidajen masu bacci an yi imani masu imani shi sun karanta akwai wata al'umma ta adawa wanda haka yi wani annabi mai suna annabi hud an yi gwagwarmayya an kai an kawo an halaka su suna alfahari da dukiya da komi amma da kawai gari yan uwa sun yau da gobe tsara hirta ma mai gidajen gaba daya ana tahiya ana harkoki suna kasa sai irin binciken tarihi na gamin nufsan fanni ba ji ba da yawa da yan binciken tarihi masu binciken kasa ana bincike aka samu gidajen wasu daga cikin gidajen an kare an sun shiga cikin kanin labaru amma an tuna mana ji suke alfahari suke duniya ya kai ta musamman an kai an kawo an kaza yau suna cikin kanun labaru na ga kai da ba san kawo ma Allah cika mu da imani bismillah alhamdulillah kuma aya bismillahir rahmanir rahim hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم wannan harufa guda biyu suna daga cikin harufa na alkur'ani da Allah ke bude wasu surori da su kuma za ka ga da irin wannan harfa ne wanda suna tabbatar da wannan ƙura'anin da wannan harfin da ake suke magana larabawa ke rubutu da su ne aka sabkar da wani alƙura'ani za kuma bayan wannan harfa ana kawo matsayin shi alƙura'anin kan shi yanzu bayan wannan harfi na hami wanda allah subhanahu wa ta'ala kada ya san hakikanin fasara wannan ma'anar harfa za mu ci sai ke tabbatar ma da cewa yanzu dai ga ƙura'ani a nan shi muke karanta sai ke cewa Allah ke cewa tanzilu kitab min Allah al-aziz al-hakim sabkar da wannan al-kitab al-qur'ani kiran sabkakke ne daga Allah shi kuma Allah al-aziz ne buwaye ma'ana mai abin da yaso ba abin da ci gagara shi a lokaci guda al-hakim kuma mai hikima ne cikin tsarin shi Allah mai wannan siffa shi ya saukar da wannan littafin da yake alma القرآن كده ما الله تشكبا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون
آه wannan mun ce uwa littayin dai daga ina yake sai ce ma khalaqana as-samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma dan uwa wannan yana karantar da kai cewa Allah subhanahu wataala shi wannan duniya kuma wannan qur'anin zaman shine alaka doka daga Allah mahalicin wannan duniya to wannan duniya ake ga maka matsayin tafa ga manuwar samuwarka a duniya ita duniyar kanta Allah ce ma khalaqana samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma ba mu halitta ba samai da kasai da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa kuma me illa bil haqq sai dan wata manuwa ta haƙiƙa ba haka banza bane ba kura ba mun hukumi a ci a sha a more a kai a kawo irin lissayin kahuri bature kurin a zo a yi rayuwa a ci a sha a yi harkoki a yi arziki a gida a yi gini gini a yi kaza a tsare ba haka ba ne ba wannan manuwa ba ce ba Allah ya wannan tukabin Allah ka cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un a ce fa ta'ala Allah mulkul haq la ilaha illa kuna tsammani wannan Allah ya yi ku ne haka kurin ba manuwa abasan haba Allah ya ɗari aikin maza Allah bai aikin maza Allah ya ɗari hakan kenan wannan duniya sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu Allah ya don wata manuwa shi ne kaɗai tashi da ibada zai kawo bayi a wannan duniya su yi rayuwa kuma ya aiko da saƙo na ibada mai yi ga sakamakon shi mara yi ga duk tsari ne ga tsararre Allah ya tsara a wannan duniya ya yi komi kuma a tsare kuma wa ajalin musamman kuma yayi lokaci wanda shi musamman inda shi kadai ya san lokacin amma abu ne a tsare a kayyade kuma ba rigi ba ƙari wannan shi ne tsarin da Allah ya masu sama da ƙasa da abin da ke tsakanin mu muna cikin abin da ke tsakanin sama da ƙasa yadda ga mun har wannan duniya da muke kai da kawowa halitta ce mai lokaci mai ƙa'ida ko ma menene iya ranar ce wata ce turmamin ce duniya gaba ɗaya da mu kanmu kowanne Allah mai ajiye shi ita kanta za ga ita kanta ranar ta ƙare aiki haka turamin komai zai ƙare koma mene ne wannan shi ne manuwar halittar samai da ƙasai da Allah ya yi amma wallazi na kafaru amma unziru mu'adatun wannan shi manuwar duniya Allah ce amma waɗanda suka butulce ma Allah ka haure ke da butulu su game da irin wannan galgadi da ake musu na dan gyara ranar gaba duk galgadi da ake musu mu'ridun ko aka kamar ba da su baki wani halin kawurai iraq an zaki da Allah kawo da kai game da maganar Allah Allah ke yi da Allah ce gaba قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين na'am kuma mun ji dai mun fara wannan halitta ta duniya amma ɗan adam batulu kenan an waye gari wannan manuwa da Allah ya duk da yi mu dan ita an samu su wanda sun kauce ma maganar Allah sun kama wasu abin bauta daban wanda ba Allah ba sun barkat sun shiga dalimi sun barkat sun shiga dalimi cikin duhu shi ne da kul a ra'aitun mata da'una min dunillah ka ce ma'ana nan magana ce ku ban labari ku wanda kuka kama wani abin bauta daban kuka bar Allah aruni ma za halaka min al-ard am lahum shirkun fi samawat ko gwada mini wayannan da ake bauta mun da ba Allah ba menene suka yi na abun a zo a gani Allah ce ku gwada mini abinda suka halitta wani abu wani yanki daga cikin ƙasa me suka yi wani gari wani yanki suka yi har suka kai a basu matsayin Allah in ma ce Allah ce babbar ce kai an hamu shirkun ko suna da mana an yi haɗin gwiwar su fi samawat wajen halitta sama Allah ya yi haɗin gwiwa da wani ko ma mai abu suke wata ma akwai wanda Allah ya haɗin gwiwa da shi wajen halitta samai duk wani yanwa babu kenan ba mai matsayin Allah ba mai halitta wani abu daga cikin ƙasa haka ba wanda Allah tarayya da shi a cikin halittar sama babu wani abu da Allah ka tare da kowa amma ɗan adam zai bar Allah ya kama wani wanda ba abin da ya shi ma yin shi aka yi budurci gina Allah ke yi to wannan magana da Allah musu tambaya su ba da amsa akwai abin da suka yi na halitta wani abu daga cikin ƙasa a gwada a hudi ko tarayya da Allah cikin halitta sama amma ba kurin ana magana ba ce ta hayaniya ai kawai ka wadi kai yi kiriki haka kawai ka wadi a a yi tuni bi kitabi min qabla hada wannan magana da ake yi idan har akwai wani wanda ya yi wani yanki daga cikin ƙasa ko suka yi tarayya da Allah cikin halitta sama in hukunci akwai to muna buƙatar wani abu na ilmiwa a zo da wani littayi a cikin littattafan magabata annabawa da magabata a littayi kaza a wuce wannan magana ta zo daga Allah a wasarar tabin ilim kai ba ma littafin gurgun ba a ce akwai wani ilimi tabbatacce ga shaida na ce mai ta asarar tabin ilimin abin da ake magana a cikin wata magana sannan na wajen mutanen kwarai ga ta nan aka ta zo ta tsala wadda take da wannan magana akwai wani cikin abin da ake bauta akwai wanda Allah ya tarayya da shi wajen halitta sama ko halitta kasa akwai wani ku zo da wani dalili ba kurin magana akwai mutum ce kaza ne kurin ana neman dalili domin ba dalilin wannan ake kalubale na a kure mutum ba ka da wata madogara ba ka da wata amsa da zaka ba Allah da zaka bada kan wannan tambaya ta akwai wani mai tarayya da Allah cikin wannan abin da aka ambata illa kurinci ne ko ƙarya wannan shine da yare ayi da cewa kenan itunu bi kitabin min qabl hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin ko wani abu daga cikin ilimi cewa kamar da bayan Hassan Basri ke cewa wani abu da za a kawo ga hujja kwara babu kenan in kutun sarki har gaskiya da ku kawo babu ba amsa dan macen da kuma haka babu amsa dan wa kawai kayan shi akwai sama kuma akwai ƙasa iya da ƙasa ma ka dace shi ba ka kirkire shi to kenan me zai baka amsa babu amsa ci gaba ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
ومن أضل وانين يهبتا وانين يهبتا ممن يدعو من دون الله kamar kiran ba batacce kamar mai kiran wani Allah ba batacce irin shi ganin batacce kaka bar shi ba wanda ya shibata mai kiran wani Allah ‘yanwa addu'a an san asali ɗan adam ganin raunin shi ko da bai da imani da Allah zaka ga iya da sanin akwai wani abu da ke sama da shi zaka iya neman wata madogara ko biyan bukata ko wata kariya ta wata hanya daban ko bai kai ga imani da Allah sanin akwai wani sama da shi to mara imani shine shi ya kane mu dan dalalume ne lalume ne cikin duhu suke yi kowa haya neman abin da take shine a wurin shi kaza ne wannan kaza ne kaza ne amma sana akwai neman wata wani abu a wajen wani abota sai ka ce addu'a huwa ibada asalin tushen ibada addu'a ita ce duk abu da mafi yawa mai bauta wani abu iya neman wani abu na wurin shi na kenan ta kenan wannan wane ne hibata kamar mai kiran wani Allah kuma alatan man la yastajiba lahu illa bil qiyamah abin da yake da wahala wannan da yake kiran da yake bautar yake kiran nashi iya iya kiran wani wanda har tashin kiyama kiran banza ne yake bai imi an wani mai da komi bai an wani mai da komi in ma kaga wani abu ya same shi ibtila'i ne jarrabawa ce wata fada daga cikin fadala ta Allah Allah ya mishi sai ƙara ɗauka tun ba shi imani sai ɗauka wancan ki ne amma fadala ce ta Allah wannan abin da yake yawan mishi bai amsa mai hatta ki kiyama dan bai da iko amsawa ba shi da iko amsawa wa ma du'a ay maghafilun musamman maka ne domin wa abun mamaki kai take kai alƙin aje mamaki a yanzu wayin tan zamanin nan duk da a yanzu ma duk da ana kanin 20 da wani abu har yanzu akwai masu irin wannan kwalluwa gumki mutum ya sa icce a gaba ko dutse a gaba ya mai idanu ya mai baki ya mai hanci duk abin da ake shi ya mishi shi ya mashi wa shi mai hancin shi mai bakin shi mai kunne ya zo a ɗora shi ya gyara shi ya wanke shi ko kuma shi zai kira Allah shaida mu in wa idan da kana mamaki har a yanzu akwai masu wani akwai mun yake fita a duniya ka je india ka je japan irin su china har yanzu akwai masu wannan mutane an sun ci gaba amma suna bautar gunki da wani tunani wani ruhi mai tsarki ke sauka ta wani hanya za ka za ka za su yi ta tsawon rayuwar gaba ɗaya sama sun ƙarshen maka wani fasin harkar ma su masu su gumki wace gumki an ta samun gumki da sauko daga sama an ce ga wani gudun sassaƙa shi sassaƙa shi ko ma suna ba ƙarshen mai suke mace goma goma kansa na bauta wannan ƙata gumki na ƙaba ƙato in zai balaguro yi ɗan ƙarami ya sa cikin kayana sai in tere shi in zai matsala sai mutum a ce shi roƙe shi suka yi na dabino na dabino a yi gurkin dabino an ka ji maka cinye an ka dawo gida kuma ka yi sabo to da abin da abin da suka abu da ka tashi wallahi rashin kullum Allah kun mutum Allah godiya kan imani kullum gama Allah godiya kan imani wannan abu ne wanda kullum gama Allah godiya har yau kuma ta zaka ta tawilin banza na shedan kuma yawo da ta abin iyayewa Allah shi ne da mu وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
wa idza hushira an-nas kanu lahum a'da idan aka tada kiyama hikimar Allah dan ya kumata da da mai bautar duk wani abu da ba Allah ba zai tada duk wani mai bautar wani Allah ya gama shi da shi a gwada mai kaskancin wannan abin da yake wata ba komai bane ba in ba saboda ma aljinni ne menene Allah zai gama su da su kuma aka neman barranta da juna ku ne za a ba wani kai kuke ba mu ku ba san kun yi mu ma idan gobe kiyama maimakon su amfane su za su rika tsinuwar juna ko ga neman Allah ya ma dan wani mummuna azaba haka yana kaga ce gashin ta baci ka gyara eh wa kanu bi ibadati kafir za su butirce da wani kawai na bauta Allah sai kai kake ba mu ba ka bana ba eh larabu na ba kunna ina ya abudu ba mu suka wa Allah sai rantsu ya Allah wannan abu suka ba mu ba mu suka ba kai ya suke ba mu suka ba su ku sun bauta ma aljanna amma sai ne kiyama za su barranta da su kenan kahin ta ɓaci a gyara yace Allah gaba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين na'am wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinat halin wa'annan marasa imani Allah ce idan aka karanta musu ayoyin mu da kuma na ayoyin babu wata shubha akan su aya ce karara bayanin ta karara a hili yake amma qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin su wa'annan kahurai me suke ba da amsa bayan jin ayoyi na alkur'ani aya tana zawa lamma ja'ahum aya tana zawa maimakon su tsaya su lura su yi tunani su gano gaskiya tana zawa da abin da maka musu na halbi ce kuma tsahi ne kuma tsahi ne karara an wa wannan kalma ta su ta cewa hada sihirun mubin kuma aya ce ta zo kenan yana karantar da kai su kansu sun san wani abu ne na musamman wanda ya yi ƙarin su sai suka dangana ga tsayi amma kai wani abu ne ne da adi abu ne aya ce karara me za a sa abun wannan wani abu ne na mamaki na musamman maimakon su saddaka daga Allah yake kuma su gano gaskiyar sai a mai da abin cewa tsayi ne kuma karara kenan ba aya bace ba mujiza bace ba haka suka yarda am yaqulu naftara أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم na'am am yaquluna iftara ko kuwa abu anabel suna cewa manzon Muhammad iftarahu wannan Qur'anin kirkira shi kenan shi ya kirkira yazo yace ga littayi daga Allah to da magana in ku ku san ba girmanta ko hadanta ni na san da girmanta wal in iftaraytuhu fala tamlikuna li min Allah shay'a wannan abin da kuke wani in har kirkira ne nayi na dangana ma Allah da abin da bai ce ba kuwa ba kuwa iya kare ni da komi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadha min bilamin ko sunna kana min wati fa min min alamin an hajizi cewa inda kalma daya inda ce inda zan kirkira in dangana ma Allah inda manzala zai kirkira kalma daya dangana ma Allah atil akhadha min bilwati atil zama kama gadan bayan shi ma'ana nan kare gadon baya al'alakin zai halakar da shi kuma fama minkum min adin anun hajjidin ba mai iya kare shi kenan yaushe zan jama kai na bala'i in jama kai na dangana magana ga Allah ba ya aiko ni bane ba kuma wannan maganganu huwa alam huwa a'lamu bima tufiduna fi wannan abin da kuke maganganu na bata wannan da'awa na sukan qur'anin ko suka na da abin da suke yi na karitan alqur'ani to shi wa Allah ya kowa sani ba na iya masa kashe daga Allah Allah ya san da abin shi kullawa na neman bata gaskiya ko hada da gaskiya kuma gaya musu kafa bihi shahidan baini wa bainakum ba wani wanda zan kawo shi ne zai mun shaida cewa daga Allah ne mai annabi Allah ne Allah ya isa mun shaida tsakanin ni da ku cewa shi ya shaida da cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku ba wani wani bukatar shaida kowa ta Allah ta wadatar da ni kuma wa huwa al-ghafurur rahim shi Allah duk da nan akwai barazana idan ma'ana ba ku yi imani kuka ce ƙarya ce to Allah shi zai magana abun to amma lokacin da shi Allah nema yake a tuba Allah lokaci guda Allah mai gafara ne kidan ko ka laihin ko ka banna ko ka wada da addinin in dai ka tuba Allah al-ghafur ne kama ta diba ai mun ga zama da addini mun ba da gaskiya mun jayayya a yau ka gano gaskiya kudin ka gaskiya shi Allah al-ghafur ne da mu sunan shi ne kusufa Allah ce mai yayi ya ce kuma ar-rahim kuma yaji kanka sai wani sifa ta Allah lokaci rubucin Adam Allah zaka duk girman laifi tunda aka tunda ka bala kake saban Allah zina ce shan giya ce kan mi kake ka tana ba kamar laifi ba kuma kabila ce babba yau ka tuba ka koma ga Allah Allah sai gafarta ma duk abin da kake duk alƙawari da ya azaba kaza azaba kaza ta mai zina ta mai kaza ta mai duwari ta mai kaza duk azaba da Allah wani gaba da kaf Allah ce bai maka bai kama ka da ɗaya daga cikin wannan laifin da ka aikata kaga wannan kadai ba karamar rama ba ce to kuma Allah bayan ya gafarta maka bai kama ka laifi ba sai saka aljanna kuma wani abu sai Allah kayan wannan ya kawata kuma saka aljanna su ne an wace da ɗan gani ɗabi'a ɗan adam kullum Allah shi kaɗai ke yanzu yawan da misali da ba magana ba wani adam ba kai da san da yawa a ce kaga wani ya ma kaza ya ba kaza kuma gashi aljanna kamar ka ayi kamar ka ayi ba ka so ayi ba kuma kuma haka za a yi inda ya imani shi kenan annabi manzala yake cewa a wurin yaƙi inda kawuri zai cire maka hannu an shi ya kawo ka zai ce kalmar shahada namiji ya karewa baka taba shi yace a yanzu in ka taba shi jinin ka ne hadita in kai shi yanzu kai shi kun zama ka ka ta hadu jinin maka baka cewa ayo ne na rama a lokacin da ka huri ne shi ke wannan kurin tasha ruwa tasha kurin tasha eh baka musa musa ba da zai ta Allah ka rike ka sa ce ka fi imani Allah ya kai azaba ka fada dukiya ka kai waye Musa da zai Allah ta kama ka san imani ka samu zuciya mai tauri ka san imani Musa da zai daga wani ba malaka Jibril ruwa ta inganta manzo Allah shi ne malaka Jibril sunan tattauna shi malaka Jibril yace ya Muhammad inda ka gani lokacin da Allah ya dirmiyar da Fir'auna a cikin ruwa iya wannan na imani da imanin da wanda suka imani shi ba iya neman imanin kalmar da yake yi ka karshe ne na imani ubangiji wace ubangiji wani wace mace na na ce mace na nabin isra'il na imani ma da shi ubangiji musa da na imani iya ne ma wadi mulaka ce mulaka jibril ke ce ya rasul da ka gani ina dauko laka ina tura bakin fir'auna dan kai imani kai ga shi mulaka jibril fir'auna ya bashi haushi kwarai ya tabi fir'auna ya tabi fir'auna kwarai shi bai zama imani sai ka tura kasa baki ka tura ka aje kasa Allah mai rama ne shi mulaka jibril tsoro yake ka aje kasa rama ta Allah duk wannan bana da fir'auna ne ka aje Allah shi dubai shi ta da kasa da tura a bakin kasa Allah rama ne duk wani bane dai shi mai malaka jibril tsoro yake ka aje Allah rama ta Allah ya gaba ta ba fir'auna to kai shi ta kullu Allah shi Allah shi kadai ji kun gaskiya duk lahin da kai ka tuba kuma zai gama ta maka kuma shi na ka ta wani halin namu mara kyau mutane iya mutum da zina ce ka san shi iyawa ya ma wata ciki ma iyawa ya kaza wani abu daban mara kewaye yanzu Allah sa kai a kawo wa'azi Allah shi da shi ya kawo sai mazan ta wani da haka zai wani azu kai ne kai ne Allah zai kama kai Allah zai kama ya tuban ya kuma Allah zai mai kame ai ban tashi da abin da wuce kai ne mai kai azu Allah kai ne mai kai ne mai matsala kai ne mai matsala mai mai bori kai ne mai matsala ba shi ba shi ya tuba kuma Allah ka zai kashi aljanna kai a wuta sai haka ne samun ta Allah tabi zaka zaka abu da shi shi Allah ba shi da lamarin shi kaga wanda ake labarin cewa wani mutum biyu ne abokai daya mabannaci ne sako ku ne ki daya mai wazi ne wazi ma yake ya mai nasiha sannan sai haushi ya gaji ya ce wallahi Allah kai wani abu da ke wallahi Allah bai Allah bai gawata maka wallahi Allah bai gawata maka abu da ke wannan kullum kalma da ya dangana ga Allah ai rutuwa Allah bai gawata maka wata maka wannan abin ya sa Allah ya hushi da shi Allah ya kashe su aka sa wancan aljanna kai za ka shi Allah ya kashe wuta shi shi mai wazin ku kashe wuta misali Allah ce misali ka zaka yi wani tsuwa kaina ka ce banda kaza wai da maka kaza ma Allah al-gafur ne kuma ar-rahim shine wa al-gafur ar-rahim Allah gafarta mana cikin قل ما كنت بدعا من قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين نعم قل ما كنت بدعا من الرسل na Allah subhanahu wata'ala yana ba manzon shi umarnin da suke rigima ko mamaki ka zo ka yi da'awa Allah ya aiko ka da wa'annan kira kaɗai ta Allah da ibada barin bautar wani wani abin da kuke su suke mamaki ko suna al'ajabi suna gardama ko ayaniya to ga ya musu kullu ma kuntu bid'a min rusul ni dai ba ni ba ne ba harkon wanda ya fara zawa da matsayin annabta a duniya ka ji bida a ƙurani kuma mai bida abinda ba a babu shi a kawo abinda ba a san shi ba a kawo shi ne bida a addini shi ne abin kyama shi ne abin kyama a lamarin addini ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko Allah ya yi rahamar shugaba ya iya aiko wasu daga cikinsu manzo zuwa manzo tun daga annabi nuwa da salam har zuwa ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan bayi da Allah ya zaba su ta hanyar su ne Allah ke aiko da sako ga yanda za a yi kaza ga yanda za a yi kaza duk abin da Allah suka bayi wa'annan annabawa su Allah ya aiko kuma kowanne ya zo ya isa da saƙon shi har annabi sallallahu alaihi wasallama shine ƙarshe yayi taro mahi girman taro kuma na ƙarshe a duniya da yayi da musulmi na ahidan arfa zai zai in yi bai bayani ce hal ballagatu na isar su ce ka isar ce Allah ku ce Allah ku ce Allah ka kamar shaida Allah kansu yi bai bayani ce Allah na isar ce in tambaya na isar da kuma ka isar ce Allah kamar shaida kansu ya ce ba wani abu da na bari wanda ya saura na kusantar Allah yana gamu ba abin da ya saura na nisantar Allah yana gamu kuma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da bayani ga wannan manzo wanda har tashi kiyama dole a karanta dole a karanta a karanta mu duniya cewa na maganar Allah subhanahu wata'ala ya sanar da duniya cewa wannan addini a yau al-yawm akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addini ya cika wa atmamtu alaykum ni'mati ai zai ce akwai fadala ko yace har wa wata ni'ima komai na cika addini ya cika wata fadala ta cika Allah a ran ne ya cika to kenan abin da bai cikin wannan a wannan annabi abin da bai kawo ba shine kenan bid'a kenan abin da sabo ne ba san da shi ba shi ake manzon Allah shine ya isa muku sakon Allah to kenan duk abin da yake ba a san shi ba addini manzon da Allah ya aiko bai san shi ba kuma na bautar Allah ne daga ka muka barin mu'amalat a ce hawa jirgi hawa mota kai magana a mikro ka shiga duk wanda ka dashi hankali ne ma rashin hankali ne daga ana magana bid'a ya kama ka mikoro da magana tele da magana mikoro wani ba shi bane ba abin da ake magana bid'a abin da ke da alaka da addini magana zo annabi magana zo ya kawo mana mikoro ya kawo mana hawan jirgi ya kawo mana hawan mota wannan wani abu daban a ga magana addini da wanda ga wanda Allah ya koya kai muku addinin Allah kina duk abin da ke da alaka da addinin Allah ga wanda Allah ya ke duk wanda ba ta wani hanya ba shi ne kirkire yayi bai cikin abin da manzon da Allah ya aiko ya zo da shi shi magana bid'a Allah rawa da bid'a kenan annabi ta ga yawo Allah ta ga ya musu ma kuntu bid'a min rasul ni ba ni ba ne ba harkon wanda ya fara zawwa daga cikin manzanni al'ilama ni ne ƙarshe kuma ke mai abin mamaki a duniya ba ne hukuma ni ne makarshe kuma ma'adari ma yi fa'alu bi wa labiku in a tabi illa ma yi ha'ilai ni bin san ba abin da za a yi da ni ko ku na yanwa iya karantar da mu ƙadar Allah gabawa yadda Allah ka tasirifin bayi kowa bawa hashi ma bawa na Allah don suna kawo kira manzo Allah bai san ba matsayin shi matsayin shi wallahi ra ba magana bace ba wannan magana an san annabi manzo na Allah aljanna kace ba shi har mu wata imani ana maganar ta da lamari da Allah ke da bayi zai iya kashewa yanzu ya sa ma cuta ya ma da abinda Allah yake yi da bayi yace ni ban san ba ni kaina abinda Allah zai yi annaba nawa kashi da ka abin da kuka dawa kashi annabawa wani aka kore shi da gari wani aka kashe shi wani aka aka karme shi amma kenan nan kenan ni ma musamman ya Allah dani musamman me ya same ni a gaba amma ni ina kira shi ina attabi ila ma yuha ila ni aiki na kurin ina bin abin da aka mun waye ne kurin yau ku diba yan wannan cewa in attabi ila ma yuha ilayya ni ba abin da nake bi ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kai tsaye a sa kenan wutar kayan a gyara sa wutar za mu ta kan gyara ko ga mu tabbacin nota ya za mu dama a ko wuta a ko wuta ko na'am eh muna magana shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ci yace in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abinda nake bi sai abinda aka mun wahayi dan wa idan ya zamanto manzo da Allah ya aiko bayin nashi kuma ta qur'an al-hawa in huwa illa wahyu yuha in attabi'u illa ma yuha shi kanshi bi yake kuma ci ina bin abinda aka mun wahayi banna nawa amma idan zama to manzo na Allah shi ma bai nashi bi yake abinda Allah ce yayi kuma kai kurin dan ka tara karatu ko mabiya kace kai magana iya ce ayi haka dan bid'a duk dan bid'a haka ne yayi karatu ne iya da mabiya zai iya ce ayi yace ya kamata ku yi kaza kafa kaza ko a lokaci ya ba ku lokaci ya ba ku adadi kada wannan kabbace cikin addini eh kabbace cikin addini bai bai da wannan haƙƙi shi kai manzon Allah ta in attabi'u illa mawiya ba abin da nake bi sai wahayin da aka mini in wannan bane ibada hatta azkar manzo Allah kanshi ba shi muke wala mu fadala ba fadala ta abin tawqifi fadala kanta manzo Allah bai yare ta kuma na ba kula da kaza da kaza a shi kanshi Allah ne mai bar ladan sai ce abu kaza za a ba ku ladan kaza duk wani ladan annabi ya kira da kanshi yace ya kamata ya kamata wannan al'umma ta Allah ne yake alƙawalin kaza za bada abu kaza lada kaza abu kaza lada kaza babu shi na shi ya ce za a kula da kaza karan kanshi Allah ka zurtu malami ko ya sha iska ko yayan ka fadala iri iri yace to ga musu ni dai in attabi illa ma yuha ilai ba abinda nake bi sai abinda aka mun wahayi kuma ma ana illa nazirun mubin ni matsayina mai galgadi ne kahin taɓaci kashe ne kuma kashe na a hili ke karara Allah ta bikin da ina ci gaba قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم قل ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bi kai magana Allah ya ba manzon shi umarni ya magana da mutane al'ummar shi kace musu ku bar labai ku gaya mini wannan jayayya da kuke da wannan alqur'ani ba daga Allah ba yake ko ni ne to wannan hayaniya da kuke in kana min indillah in har daga wajen Allah yake wa kafartum bi ku kuma kuka kafirce ma abin da ya zo daga wajen Allah wa shahida shahadu min bani isa wa shahida shahadu min bani isa al-amsili kenan abin daga Allah yake ku kun kafirce kuma ba mu ba wa shahida shahadu min bani isa al-amsili wani daga cikin banu isra'il wanda asan dai ba tare yake da mu da adawa ce ba za musulmi tashi shi ma ya shaida akan abin da qur'ani ke faɗi shi ma wani daga cikin wa'ina alkitab ya shaida wannan abin daga Allah yake mana me za ku ce malamai matsayin ku na nan magana ta ku kaddara kuna mana kuna hudin Qur'ani ba gaskiya bane ba to he zaman to gaskiya ne daga wurin Allah dan haka gaskiya ce kuma bayan haka wani daga cikin banu Isra'il sai shaida ya mun shaida wannan abin da ke karanta muku daga wajen Allah yake he ga wani a gehi daban wanda an ba su littayi kahinni kuma kun yi ba tare ba suke da ni hima adawa da ni sai suka yi shaida abinda nake hudi gaskiya ne ko kuma kun kahurce mishi ana wasu takabartu fa amana wasu takabartu shi ya yi imani Allah kitabu ne ko kuma kun kahurce ma'ana me za ku ce ma Allah nan ke na iya gamsu kenan hadarin da suke ciki domin waya tabbata ahlul kitab wanda suke malamai sanannu cikin ahlul kitab ana ka sananne dai abdullahi bin salam irin su ka'ab al-abar irin su suhaib irin su dai da zama cikin da sanannu cikin malaman al-kitab wanda an san su da ilimin wancan littafin kayan su musulunta wani abu ne sanannu al'um mana malamai ne a tsakiyar al-kitab sun musu shaida malamai ne sun san littafin Allah a taura amma kuma manzon Allah iya zawwa suka yi imani cewa wannan manzo ne daga Allah daga cikinsu masu rabon nan mashaka misali na abdullahi bin salam wanda wannan kisa shi kadai tana baka kisa sauran Allah kitabu cewa shi ya karanci manzon Allah tun daga komai shi kai tun daga kai gashin shi kunnen shi hanci tashi da ya gan shi to wallahi ya sanar shi samar din shi ta da na gan shi mana san shi ne da sun kance shi kwata-kwata a karance in ba ka kuma aka ba Allah annabi kan yanzu da a rubuce da siffar shi da halin shi da komi hancin shi kaza to suke su ƙwararru ne sun karanci komi kamar abin a gaban su ne cewa ina ganin shi na san da cewa wannan shi ne bayan yan tambayoyi da yi ba ta bata lokaci ba gudun ya san gaskiya kuma ya yi da rabo abdullahi musulam ya yi imani kuma sai ta ce ya rasulullahi mutane na manala kitab yahudawa ce mutane da ba sa san gaskiya ba neman ba gaskiya suke wuce wannan ya ce yanzu abinda za a yi suna cikin tattaunawa sai ga tawaga ta yahudawa sun kama zana ziyara kasa ana zuwa tattaunawa ka hujja ana yi suna da kanunsu sai ce ya rasu zan labe ina labe ka tambaye su da harko waye matsayi na a cikinsu bayan sun san kaga sun gama kan gaskiyar matsayi na cikinsu tukun zan tabbatar da imani na gari biyar suka shigo abdullabin salam yana baya tattaunawa ya manzala ya tambaye su me matsayin abdullabin salam a cikin ku su cika huwa khairuna wabin khairuna a alamuna wabin alamuna kai hiyaye ne babba ne mai daraja dan manya babba dan manya su mai yabo da daraja babban gida da ilimi da fadala kwarai ya ce to yamma zana ce mutu yanzu mai za ku ce inda zai musulunta ta su ba allabin allabin ya zai ga gargada ko sai wuto a gaban su ce a shahadu allah ilaha illallah wa a shahadu anna muhammadu ka ji su ku kai tsaye ko sharuna ko bin sharina kai tsaye mutumin banza dan mutanen banza kuma kai tsaye ba abin da aka yi wa mana ba ba abin da bane kalmar shahada amma zama mutum banza kuma ka wani kiri ya karantar da kai ahlul kitab sun san da gaskiya kurin rashin rabo ne ga wasu to shine kita to idan ku kun kawo ce ba za mu Allah magana ƙoƙarin shawara mutum jahilai ne kuna shi da mutane su da basu da magana ilimin littafi to ku kun kawurce ga malaman sun shaida wannan abu nake qur'ani sun shaida daga wajen Allah yake kun kawurce kun sa girman kai shi wanda yake wancan ya imani ku kuka girman kai mana me matsayin mana mana me don tsamanin ku me tsamanin ku Allah zai da ku nake da akwai hadarin gamo su da Allah tabbas akwai tsamanin mummunan abu da wajen Allah kansu domin ga gaskiya ta kungiya shi wanda yake ma gefen ya imani ko a banza kudin girman kai ba ilimi shi ne ce kenan wa shaidu shari mai manar alamisili fa'amana wasu takabartu shi ya yi imani ɗaya daga cikin bani isra'il a kan abin da ƙura'ani ke bada labari wasu takabartu kuka girman kai me tsamanin ku ga Allah inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shirya da mutane azalimi na ban zalimci mutum ya san gaskiya da gaggame ya da ita Allah ya maka wani kwandam shi kenan ganin kwan gama ko aiwazin baka shi tunda ka gano ka kiya to shi kenan Allah ya yi yare ba sai da gaba daya ko aiwa azin bai shiga Allah kiya
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقول يقولون هذا إفك قديم نعم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه nan kusan hikimar Allah kan makaranta a wata hudu ta mahi yawa mabiyan manzannin Allah a gari mahi yawa ya kubayi masu karamin ƙari ne mahi manyan gari 'yan tamori masu jin daɗin gari masu mafi yawa suka hada da manzannin Allah sai ga mai masu imanin ba kowa bane ba gani to sai anan su ka anan Allah ce wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu wanda suka kafirce ma Allah suke hada suke cewa masu imani law kana khairan ma sabaquna ilai nan menene a gari ga suwa ne suwa suwa ne suna adawa da wannan manzo sai ga wasu adirin ba kowa ba wasu talakawa wasu masu tsanu bawa nema wani mai karamin karfi dai gashi nan to shi suke ce musu yi wannan abin inda ha abin kwarai ne a garin nan ya za a yi suwa ne suwa ne su biyu su rigaye mu ta zan gano shirme ne ba gaskiya ba ne ba inda ha abin kwarai ne da suwa ka su rigaye ba abin kwarai da suna ga mai yanda Allah ya ba su daraja suke da hudi a gari a ji suke da dukiya da wane ne a wajen su ne shi ne matsayi na kwarai kenan inda hakan kwarai ne idan suke hudi a ji da su ne a gaba kenan tun da ba su ba kenan makan kwarai ba ne ta haka suke talla suke yaudarar masu karamin mana masu karamin hankali ke zama ishara wannan addinin ba kayan kwarai inda kayan kwarai ne na saka kuna ilai da wasu rigayen basuwa ne wani talakawan wani kayan za su rigayen wanda kayan kwarai ne tuna kenan kuka ba mu bi shi ba to ba kayan kwarai ba ne haka suke cewa shi ne nan ina ga cikin magabata ke ce ina ibn kasir cikin da sun ce ka maganar wannan kalma na laukar na khairan masa ba'una ilai da su kuma ce wa amma ahlus sunnah wal jamaa fa yaqulun fi kulli fi'lin wa qawlin lam yasbut an sahaba fa bid'atin li'annahu law kana khairan la sabaquna ilayhi subhanahu لأنهم لم يتركوا خطرة نخفى الخير إلا بادروا إليها يتسؤال سنة الجماعة دون أيكي في كل قول وعمل في كل فعل وقول دون أيكي هو أيكي لنا جمع ko na kalma ne in dai bai tabbata daga sahabbai musu ba sai su ci ta wannan bid'a ce lauka na khairan mana inda hal mana ka ce inda hal alkhairi ne la sabaquna ilay ba masa ku sun sai masa sabaquna ilay ba sai ga muku mu kuma inda hal alkhairi ne wa'annan sahabban da sun riga yin ke mu masu imanin sahabbai suna abin koyon mu duk abin da ke alkhairi ne da sun yi shi kida wani kan basu yi ba kenan shirme ne magana kenan inda hal alkhairi na shakin wadda aikin da za ka yi a rayuwa magana ce in dai zaman lada ne ko aiki ne sabon sai to shirme ne shi ne abdullahi bin umar da ke cewa yake cewa yake kawo da kalmar ce kullu bidatin dalala kullu bidatin bikta kullu bidatin dalala wa ana hasana ko duk bid'a bata ce ko kun ga muke ce mutane ko kun ga muke ce ta bata ce kullu bidatin dalala wa ana annasu hasana ko kun ga muke ce ta bata ce in dai alkhairi ne zama ka tadda abu daga ibada sabon sai wato kake shi inda hal alkhairi ne da sarga yau shi ibn kasir ke kawo karkashin masu kawo maganar karanta mamaci qur'ani a mai sabka ko fi dawo eh to wannan magana ai kan alkhairi alheri ne qur'ani kai abu ne na kware qur'ani abu ne da ake so mai tana mai kima amma me yake cewa mas'alar karanta mamaci qur'ani yace bata zo ba daga manzon Allah ko daga sahabbai yace ko da ishara ko ta hanyar nuni babu inda ta zo bai cikin aikin sa kwata kwata duk da gaggawa to magana wani ce duk da gaggawa magana karanta wani qur'ani bayan ya mutu wallahi magana ta wani ba ta manzan Allah ba ta sabai sai ta laukana khairan da sabakuna ilai yace inda hal alkhairi ne karanta wannan alqur'ani to da sabai sun ga yau imam abu mamaki sai mutane kullu ilci da addini ne in ka ce kai magana nan ana anta malaka ne wasu sai ce malaka malakawa to wallahi malik iya cikin masu faɗa da haka akwai malamai masu ganin za a iya karanta mutum qur'ani amma malik bai ciki ratibu ta malikiya kuma yan wa masu ganin ma wai ana karanta ma wani alkur'ani masu ganin Allah yan wa mai sharadin su ka amshi ko bi a idan Allah haka shi zuwa lai masu ganin ma Allah yayi to to ka amshi ko a idan Allah to sun buga Allah ba kaga baiwa shine matsalar kuran shi sharadin umma masu ganin ma to a idan Allah to abin kuwa da ba zai haita kai kenan a dole samu samu ai wani ga wanda tsakanin karshe ba dawo bai bai ba bai mai tara sai ta biya to wallahi ba wani komai shi da kamar wannan da fodo yake cewa yan uwa duk abin da bai zo a sunna ba kawo mutunka in sadaka ce in menene ce shi wanda ya kashe kudin bai samu lada shi wanda aka ma bai samu haka da mutu ce duk abin da ake lahira za ka yi ba wani mace to kai dai sunna idan ka ba sunna kai asara shi asara bai samu ko bai ya kuma sa asara kudinka sun zo sun kanta ƙurani jika kaza har da kudi da kudi fidawo a safarar dubu saba'in ko har da dubu saba'in ko kuma ce baban aka ma ya roƙa maka shi gawar asaka shi a saka shi a saka shi da ina neman gawar Allah ko kuma baban kaiwa haba mutane jahilci da kwarin Allah shaitan su kuma shi aka ta ci da addini aka rufe din haramu ne ci da addini ne wallahi a gaya mutane abin zahon uwansu su wa uwan sadaka su yi rijiya su yi alheri amma kullum hidin su ba kullum aka bi nan dame koyan dawo za a ba baka fi dawo ya ce wa ƙalar ladina kafaru lilladina amanu laukana khairan ma sabakuna ilai kawunan suka ce masu imani inda hal alkhairi ne da ba su rigaye mu ba wa islam ya ta dubi tun da su ba su ba shari'a ba tun da ba su ba shari'a ta alƙur'ani ba to kenan a lokacin fa sai ya ƙulu na haza ifkun ƙadim na su su ba ce kun ƙarya ce tuna wani tuna ganin inda ƙasar da sun bi da suna auna abin da su su kuma ma'ana taɓaɓɓu ne a sararu ne allah shirya da mu a zuwa hanya ta ƙwarai allah tabbatar da mu akan addini shi ina gana ga mata matsaya allah kai madrasan gobe insha allah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه أنا أكوي وني ina ga bako da an kashe iyawa iya ji Allah kai mu gobe kuran wani ba ta ba ta ga wace ba Allah kai mu gobe ta ga wace ba